لله رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta Laraba bakwai ga watan Jimadal Ula hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar Nasara kuma kamar 29 ko ga watan 10 2025 kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addu'arul bahiyya na ɗaya daga cikin magabata littafan magabata shekul allama muhammad ibn ali fashaukani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 64 kenan kuma muna cikin kitabul buyu'i ne wanda mun kai wata gaba cikin bayanin hada-hadar kasuwanci da yadda ake yi da gyaran kurakurai da sauransu to za mu shiga babi da zai magana akan riba ita riba ɗaya ne daga cikin manya-manyan zunubai wanda Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi kwankwasa kwarai da gaske akai kuma tana shiga ne cikin hada-hada ta kudi ka iya cewa kusan duk ta'arifin da ka dauka tana da ta'arifai da yawa lura da yanayin mazhaba kusan duka mazahib din mu ko kuma ma wasu a cikin ‘yan mazhabar sai ga su kuma suna da wani ta'arifin, to duk wani ta'arifi da ka ɗauka na riba, to za ka ga yana da alaƙa da hada-hada ko juya kuɗi, ko juya kayan kuɗi, kuma a cikin shabbas akwai cutarwa, a cikin riba akwai cutarwa, bal daga cikin illatin na ɗin ma shi ne kamar cutar da ke ciki. To wannan babin shi ne za mu tashi. mala yake cewa bismillahir rahmanir rahim babu riba babi da zai magana akan riba kalmar nan ta larabci ce arriba kuma bahaushe ma haka yake fadarta sai ya hawwasa ta an yi tahwis kamar da laraba suna da ta'arif a dauko kalma daga wani yare sai a shigo da ita larabci sai a murguda ta sai ta dauki riguna da shiga irin ta larawa kamar misali kwamfuta eh ba larawa zai ce maka alkwamfuta waccan kalmar ce yazo ya gyara technology a technologiya akwai kalmomi da yawa ire-iren su wannan su a ta'arif sun sha bamban da ad-dakhil nan ce ad-dakhil a larabci sune kalmomin da suka zo daga wani harshe suka shigo ma larabci amma kai ma za ka iya gano asalin harshensu ba sai ka wahala ma za ka iya gano harshensu manya-manyan harsunan nan da dama na duniya duka suna da kalmomi da hilai a cikin larabci wata kalmar in ka je wajen asalin masu harshen ma kai ka ce ma ta ɓace kamar ma ba ta saboda sun daina amfani da ita to wannan kalma ta arriba ta ta shigo Hausa ta dauki wannan ma'ana ta abin nan wannan sauti da kalmomi na Larabci Bahaushe ya rika fadarta amma shi Balarabe tana da ma'anoni ne guda biyu akwai al-ma'ana lugawi da kuma al-ma'ana istilahi al-ma'ana lugawi ar-riba shine az-ziyada fa idza anzalna 'alayha al-ma'a izzat wa rabat raba ya habaka ya karu ko ya hauhawa ko inda Allah mutaukin sarki yake to an takuna ummatun hiya arba min umma arba abinda ya karu ta ta wajen adadin shi zaka iya cewa arba fulanun ala fulani wane ya dara wane samu ko ya dara shi tara wani abu wannan ita ce ma'anar luga ta kalmar arriba amma a shari'a kamar yadda na faɗa ɗazu malamai sun yi tarifai da yawa suna cewa suna cewa an ce arriba da larabci aka yi cewa huwa ziyadatu fi ashiya'a makasusa shine yin ƙari a wasu keɓantattun abubuwa wa ziyadatu ala daini muqabil al ajali mutlaqan ƙari akan bashi shi ma riba ne kai tsaye kaga kenan ribar ana ya raba ta gida biyu akwai riba ta bangarorin sauran kaya inda aka yi ta'amuli wanda ba na bashi ba wanda riba na iya shiga a ta'amulin ni da kai da muka yanzu na take maka kuɗi ko ka take min kuɗi ba kuma riba ta shiga to sannan kuma riba na iya shiga cikin bashi riba dai wanda duk zai mana bayani to idan aka samu ƙari a bashi muqabila al-ajali saboda dan tazaran da aka baka ya zama riba zan baka bashin naira goma rana ya ce ka biya ni goma da goma sha ɗaya wannan ɗayan riba ce saboda me shi zamanin da ka ce to ai saboda saboda ai ba zai biya ka ba sai rana ce ya rike maka kuɗi na kwana bakwai sai to wai kwana bakwai da ya rike maka kuɗi kwana bakwai naka ne kwana ka bane baka da hurumi da tasarrufi da su a ana ana kallon abin da yake naka ne wasu malamai suka ce a abin da ake ce mariba shine az-ziyadatu fi bai'i shay'aini yajri fihi marriba shine ai ƙari lokacin da za a sai abubuwa guda biyu ko lokacin da za a yi musayar abubuwa guda biyu waɗanda riba na iya shiga kai misali yanzu naira da naira za a yi musayar naira da naira ko za a canza naira da naira kana da biki sallah ta zo kana buƙatar canjin kuɗi saboda za ka yi alherai sai ka je wajen wani sai ɗauko maka rafar naira ashirin ashirin eh nawa ne a ciki dubu biyu ko dubu biyu sai ce maka to amma ka siya dubu biyar ɗari uku kai ka kaddara ma ce ka siya dubu biyu da naira goma wannan naira goma ainihin riba saboda ziyadatun ce fi bai ishayi aini ya jiri fi himar riba da naira da naira da dola da dola riyal da riyal dinar da dinar ko ma wani kuɗi inda yan jinsi ɗaya ne ko kuma cikin kayan amfanin yau da kullum zan baka ciyar masara amma za ka bani ciya da kwata me yasa na ka ƙara min kwata ko me yasa na ƙara maka kwata bayan da ni da kai duk masara muke da ita to irin wannan shi ma riba na iya zuwa ta shiga duk lokacin da aka kira kalmar riba kai tsaye za ta iya shiga ko dai ribal fadl riba ta ƙari irin waccan ta mu'amalar da ake yi ko kuma ribal nasi'a riba ta jinkiri saboda an ɗaga maka kafa an ɗan ba da jinkiri na kwanaki ko watanni su tsuran kwanakin da aka ƙara maka kuma sai a ƙara maka kuɗi to kaga riba ta zo Allah madaukin sarki da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun tsoratar kwarai da gaske in ka kalli yadda riba take kuma ka kalli tanadi mummuna da Allah ya yi ga masu ta'amuli da riba ga yadda take yaduwa ga shi yadda take cikin da'ira ta mu'amala kuma mu'amala tana so ta zama lalura ko ta zama lalura yanzu muka ce anan waye bai taba kashe ko kwandala ba ba za a samu ba kowa ya taba kashewa to zai iya ka kashe naira biyar kuma riba ta shi a naira biyar din ko ka taba daga wasu kayan ka ka sayar ko ka taba rance ko ka taba bada rance da makamantansu to idan ka kalli yadda ribar ta zama haka to za ka san muna cikin haɗari ƙwarai da gaske muna cikin haɗari saboda an zo matsayin da ribar ma tana da mutane iyayen gida kuma galibin su suke da madafun iko yau riban nan da duk duniya mun haɗu mun tsane ta yadda aka yaki corona da ba mu da kes da yawa amma yanzu gwamnatoci ba sa yaƙar riba tun daga sama har kasa bal haka ma suke zuwa ciwo bashin har ma za a ga wakila wani wakilinka ko wani shugabanka ya fito na ta kai ai shi abin ya burge shi interest ɗin kawai ko fa'idar kawai ko tabbata 5% ne kashi biyar ne bisa ɗari ai ba yawa a wannan kowa ya ciki bayan da kashi casa'in da tara bisa ɗari a matsayin riba shine a baka bashin naira ɗari ka biya ɗari da casa'in da tara da a baka bashin ɗari ka biya ɗari da kwabo duk ɗaya ne duk narkon da aka faɗa na riba da kai da shi duk ɗaya ne sannan haɗari na biyu duk narkon da aka faɗa na sharri da haɗarin riba da wanda ya bayar da wanda aka ba duka da suwaki ba wanda ya fi wani sassauci da mai bayarwa da mai karɓa duk ɗaya ne to ka gwamnatoci ba sa yaƙar riba irin da suke yaƙar ta'addanci da ayyukan ashiya sannan cibiyoyi na kuɗi masu zaman kansu su rijista ma ake masu don su yi ta'amuli da ribar don ma su yi ta'amuli da ribar conventional bank waɗannan bankuna duk da ribar suke alfahari da ita suke sarrafawa ita suke juyawa ita suke kaza ita suke kaza in ba 'yan bankunan da aka fara samu ba ko na islamic abin nan bank kuma ba su da yawa to sannan abu na uku za ka ga wasu ba ma sa kyamarta wasu ba sa kyamarta wancan bankunan na ce ai bankunan can da riba suke ta'amuli in ka je ka dauki kuɗi ka ajiye yanzu ila kai zuwa ka je nan wani banki sai ka karbo form sai ka bude ka samu ta dubu goma sai ka je ka sa account din wai wannan dubu goman ajiya ka ba banki ko kuma ya faru kai account ɗinka zaka ce ai saving ne ko in ka dauko ka'idojin ajiya ba ba ka'idar ajiya da aka ciki in ka buɗe account da saving da current da wani fix ko ma wane ne in ka zuba kuɗi rance ka ba bankin rance ka ba su so da yanzu ai in ka ba ni rancen dubu ɗaya yanzu a gaban ka zan iya canza ta in kashe kai ma ba za ka taɓa damuwa ba ko shi yasa ga yanzu da za ka je banki ka miƙa goman ka ka ɗan cike wani takarda a sa maka account ɗinka kuma a gabanka sai aka turo ma wanda kusa da kai bayan shi ma an karɓo takardar da yake so ya cire goma kai ba za ka dawo ba abin da kai ne tayar maka da hankali har ka zo ki da baka ji alar ba man gani kyala ya ce sun sanya to yanzu kenan wannan dubu goma rance ka ba banki in suka yi sati biyu sai kuma a wurgo maka naira ɗari wannan ɗarin zai bace ina ba za su kara maka komai ba so da kawai nan bankunan ba ajiyar kuɗin mu suke karɓa ba rance muke wasu bashi da ruwa shi yasa muka ba su rance da sharadin da su kara mana wani abu su ma sai su bada rance sai su kara abin da yafi abin da za su kara mana shi yasa sai ga suna ta haske muna tsotsewa ma in ba bankunan musulunci ba to wai sannan abu na uku da yake nuni ga hadarin rashin damuwar wasu daga cikin mutanenmu wannan rashin damuwar da rashin la'akari da haɗarin ribar ko dai yana tasowa saboda son duniya dama annabi kuma ya faɗa wannan al'ummar tashi shi ya fi jin masu tsoron a yalwata musu duniya su kutsa ma neman duniya irin yadda yahuda suka kutsa wa duniya a halaka su yadda aka halaka yahudawa kaga ya fi hadisin da al-imam abu dawud ya fitar yushiku yushaku an takada'a alaikum al-umam kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha annabi ce wallahi ina jin maku tsoran nan gaba saura kiris al'ummomin duniya za su yi maku ciya kamar yadda masu cin abinci suke cin curundo a gefen kwano sai ya sabai suka ce ya rasulullahi saboda ba mu da yawa ne a lokacin annabi ya ce wai wai wai ai kun ma fi yanzu yawa sai dai yawan kunu ba gaya ne saboda cututtuka da viruses guda biyu sun gama da ku na ɗaya hubbud duniya son duniya son duniya daga ina za a kaza ina za a kaza wa karahiyatu al-maut sai kuma kyamar mutuwa Daka dai abu na biyu kuma da ke nuni ga sakacin mu game da riba galiban ba ma karanta matsalolin ribar domin in dai zaka yi mu'amala da naira bari ba da misali da nairan mu ta Najeriya in dai har zaka yi mu'amala da nairan Najeriya ba ka da zaɓi ya zama tilas ka karanta babin riba mutum nawa ne muke karantawa kuma babi ne mai sarkakkiya yanzu nan za ka faɗa baka ankara ba yanzu nan baka cirbar ma sai ƙura ta haita lullube ka sai mutum ya zama wani iri to sai Allah maɗaukin sarki a ayoyi da yawa za ga ya tsawatar kuma ya tsoratar game da haɗarin da riba take da shi ya ayyu hallazina amanu la ta'kulu riba abin nan ya ayyu hallazina amanu la ta'kulu riba az'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku da suka yi imani kada ku cire ba kar ku cire ba Allah ne da kanshi ce kada ku cire ba a cikin suratul baqara yake cewa alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas waɗanda suke cin riba ba za su tashi ba a ranar lahira face sai kamar yadda bugun aljanu suke tashi wanda shaidanu suka buge zai tashi da maye kamar ya sha giya zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba to da sun ce wai ai kasuwancin ma kamar riba yake sun dauke riban ma ita ce asali kasuwanci ne yazo aka kwatanta shi da riba Allah ce ƙarya suke yi wa ahallallahu al-bay'a harrama riba Allah ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba faman ja'ahu maw'ibatun min rabbih fantaha falahu ma salam wa amruhu ila Allah wanda wa'azi yazo mashi game da riba sai ya daina to wannan mutumin falahu ma salam duk abin da ya wuce na ta'amulan riba je an yafi wa amruhu ila Allah al'amarin shi na hannun Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wanda suka koma suka ci gaba da cin riba bayan sun sani to wayannan mutanen lallai kam a jahannaman masu masu dawwama ne a wani wuri yake cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah na shafe albarkar riba na taba karanta wani bincike da wani masanin tattalin arziki a America yayi bincike akai yace dukiyar duk da aka cakuda ta da riba galibin shekara goma take da shi na tenuwa in Allah ya ga dama ne sai ya ninka mata sai kara mata wata goma sai ta ashirin tana jan zaranta amma tattalin arzikin da ya shakudu da riba bai albarka ko bai dadewa kuma ko da kana ga ya dade kai a idanka ai ai ai tattalin arziki da dukiya ba ka shekara 100 da shi bane cin gajiyar shi shine shi ake nufi yanzu yahuda wannan wai kai su kuri babu billionaires ne a cikin su amma ka je ga yadda suke rayuwa wa duribat alaihim dhillatu wal maskana sai kaga alamun kaskanci sai ga alamun talauci nan wani daga America ba yana zuwa ba da jeans jeans ka iya cewa yayi kila da da zaren zinariya aka saka kai in ka samu daya bisa dubun kudin shi ba za ka sa jeans ba wata malum malum za ka sa aska uku shida tara ko da wata hularka amma shi ko hoton shi kai sai da tanto wannan daga daji yake ne al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan shi a ganin shi kuma shine dai morewar in ka je ga yadda suke rayuwa a gida katan gida gari guda in za ka wani ɗakin sai ka hau na'ura amma shi ɗaya mata ɗaya kare ɗaya sai ɗakin kiwon kwaɗi da safe zai ga yadda suke wasa to yana na amfanin dukiyar na amfanin dukiyar amma bi ni'imati rabbika haddith in aka baka ba a ga alama inna allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi to dukiyar riba Allah na shara albarkarta wa yurbi sadaqat sadaka dukiya mai tsarki kuma sai Allah ya rika habaka ta wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asi Allah baya san kafiri mai abin nan sabo akwai inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladhi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba ka ba wani bashi cewa dubu goma ƙarshen wata zai biya ka dubu goma sha ɗaya sai ka ji wa'azi ko sai ka kira shi ka ce in ƙarshen watan ya zo ka kawo min dubu goma kawai ɗaya ka riƙe ko kuma ya zo maka da dubu sha ɗaya sai ka cire goma ka sai ka mayar mashi da ɗaya shi wadaru ma baqiya min ar-riba yace in kuntum mu'mini bai ce in kuntum salihina ba in kuntum mu'minina in dai kuna da imani kawai ka bari babu ta'amuli na riba shi yasa duk wata hada-hadar kuɗi da ta zo akwai bukatar sai ka tantance ta in baka ba za ka fada kuma kana fadawa yamhaqullahu riba idan dukiyar riba ta dubu ɗaya ta shaɗu da dukiyarka ta miliyan ɗaya za ka zama tarihi za a hango ka na wani mai mawaƙi a kano ko ya wuce kamar ba a yi ba sai dai ana lissafi lokacin waye kana cikin masu garawa yanzu kuma ana garaka ana garaka ga karanto na labari ka ce lokaci kaza ina daka Allah madaukin sarki ya tsoratar da mu game da cin riba to manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma ya tsoratar da riba da mu game da riba annabi yake cewa cikin hadisin Jabir bin Abdullah la'ana la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akilar riba manzon Allah ya tsile wa mai cin riba duk wanda zai ci riba tsinanne ne muna shimfida ne da wannan dan da an zo wani nau'i in kana ciki ka sani al'insanu faƙihu nafsihi ko wa mukilahu haka wanda ake wakiltawa a harkar riba nau'o'i na riba sai a wakilta ka kai ne kai ne third party ko kai ne shoti ko kai ne garanto a idan ce da ɗan saman hannu a nan zan ci bashi a banki karkasa kana sawa ka shiga ka shiga tsinuwa sai dai ta gaba kuma amma wannan wajabat ka ce mishi kawai baka sawa wani boye-boye za ka tsaya kana mishi ai biran ne baya yi wani biro ne kawai baka sawa shi kenan wa mukilahu kenan ko kuma wa mukilahu da wanda aka ciyar da riba suka dan yi hada-hadar su ta riba sai aka dan shafa maka ɗari biyu sai suka dan baka ɗari biyar ka kalmashe kai ma la'ananne ne ko kuma iyalanka da aka baka amana ka aje a gida kuma kana fita waje ka nemo riba ka ciyar ita ma ta shiga hamulin tsinannu kenan mal'uni na ko aina ma suke fu kuma kai ka ja da yar wannan riba wa katibahu da wanda yake rubuta sakataren riba wa shahidahu ko wa shahidaihi da mai shaida akan riba a ce wannan bashi ne zan bashi zo ka rubuta mana dubu goma goma ranar biya za su biya dubu sha ɗaiɗai amma ya ƙarin bayawa ten fasan ne kawai kuma sai nan da wata hudu a mun yi ne za su je su juya kila ma za su iya samun fiye da haka na yadda amma kuma kila za su iya rasa fiye da haka ya ka ɗauki falle ɗaya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma wanda ya cire ba da wannan abu a wata riwaya annabi ya ce ho wa hum sawa inuwar su duka iri ɗaya ce da wanda ya ci da wanda aka ciyar da sakatare da shaida duka inuwar su iri ɗaya aka ba su akwai hadisin samura ibn jundub annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin abin da ya gani a tafiyar da aka yi da shi ta Isra'i yadda ake azabtar da masu cin riba azaba ake masu ta babu tausayi ga shahararren hadisin sayyidina abi hurairah dake cikin sahihaini annabi ya ce ittaqu ko ijtanibu sab'al mubiqat ya jama'a ku kaurace wa abubuwa guda bakwai masu halakarwa al-imam an-nawawi da yazo yana sharhin hadisi a cikin sharh muslim yace al-mubiqat ay al-muhlikat masu halakarwa daga ciki ya ce a shirku billah shirka da Allah wannan tsafata-tsafatin da ka gana yi shirkan nan wannan tsafin kuma zai iya zuwa ya ci gashin kanshi a matsayin shi na tsafi shi ma babban zanabi ne kuma zai iya cin gashin kanshi ko ya dawo gidan shirka hada Allah da wani a ce mutum ya roƙi wani Allah ko a ba mutum wasu laƙunƙuna ya kira aljanu kasan wannan aƙidar wannan mugun halin yanzu ya dawo a mutane littafai na nan ba ana siyarwa ba ala ana siyarwa kawai za ka zo ka a baka wani wuridi a baka waye a baka waye a baka waye da irin wuridin nan da ake yi ko na aljanu in dai wani mutum ya jure sai ga kullum sai sun ba mutum kuɗi yana nan ya dawo in aka zo sai a ce gwargwadon yadda tsafin yake ko gwargwadon yadda shirkar take gwargwadon kuɗin da za su ba mutum akwai wanda kullum za su ba shi dubu biyar amma ƙa'idar su kafin rana ta faɗi ka kashe da ka har ka mutu ba za ka ji kwakwandala ba idan ka kashe dubu hudu da ɗari biyar har rana ta faɗi ko gwargwadon yadda kuka kila har tsakar dare to za su ɗauke ɗari biyar ɗin in suka ga dama kuma su cire wata biyar ɗin a ci abin da za su baka yawon kuɗin da suke baka sun baka yawa sai za ga wani yamma ta matsoci banza ciwo bi ko mai kuli ce ce ke dauki da karba ɗari biyar ɗin in yara sun almajirai kin zo a ba su sadaka ya Allah ya sa ka da alkhairi eh su su ci kulun su kai kuma Allah Allah Allah ya biya wannan kai da shi kuma inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin to wannan abun yana nan da kuma yadda zai ka kira aljani har daki littafai ne suna nan a bugaggu sanannu hanyoyi ne ga sunan in zai iya tuna kaman alallama wahid abdulsalam baliko a cikin asarimul battar ya kauce wa ambatan hanyoyin gayyatar aljanu 2009 na taɓa zuwa kurmi da wani ɗan kano ya ce min mu je shagunan turare na kiran aljanu shi kanshi mai shagon na fahimci shi ma wani ɗan aljanu aljanin ne bai da natsuwa sosai dan na sha labarai yadda ka san ridiyan tarayya kurmi ce ya dauko dan turare bai fi dan nan ba 2009 ya ce min naira 250 wanda in shafawa za ka yi malam da inda ka yi sati biyu ya kare ya ce wani shimala wannan ba zai shafawa ba ya yi dariya ce na yi na mutanen ne na mutanen ne to irin shi ne sai a zuwa zai a ce to ka siyo guda ɗari dubu ɗari biyu da hamsin hamsin a yanzu akwai na miliyan bakwai irin wannan turaren miliyan bakwai ya ce ka siyo guda goma miliyan saba'in kenan to akwai kuma na talakawa ɗan ka'idoji ne ƙanana ko sai a ce ka karanta ya fama ya idu kowa yi ka kira sunan wani aljani ko a ce maka daidai rana za ta faɗi ka je bakin rafi suna kukan kwaɗi ka kira shi zai zo daga nan kuka yi magana zai biyo ka ɗaki shi ne ka kai ya faɗo cinya ta faɗo tumbi ya faɗo in baka tsorata ba duk zai gama haduwa sai ce me in ga ce kudi ta yaya sai baka sharadi shikenan to kaga wannan shirka ce ko kuma uwa uba shirkar cewa Allah biyu ne ko fiye ko makamancin haka to annabi ya ce shirka da Allah na biyu annabi ya ce sihiri tsafi kaje ka samu wani abu kila na makabarta ko a ce a har hada ai tsafi ko kuma a juyar da tunanin wani daga wani shine asalin ma sihirin ina son wani abu amma sai a juyar da tunanina sai in ji ba na son abu kai tsaye wanda ya wannan aikin sihiri yayi to shi ma ya aikata aikin da ke halakarwa in ka karanta wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaiman walakinna shayatina kafaru kaga ya sihiri kafirci ne karara barin addini ne to sai annabi ya ce wa qatlun nafsil wa qatlun nafsil lati harrama Allahu illa bil haqq na uku da aka hana kisan kai annabi ya ja kunnun ya ce wallahi kada ka kuskura ko da kalma ɗaya ka taimaka a kisa domin duk wanda ya taimaka aka yi kisa bala'i biyu yake ciki har duniya ta kare bai da kwanciyar hankali inda zaka natsu in ka san wani mutum tun tasowar shi daga baya ka zo ka san shi ka gwada natsuwar shi ta baya in ya taba kisan kai zaka gani so duk wanda ya taba jinin wani bai da sauran kwanciyar hankali zaka wani zai ce maka shi baya iya bacci wani zai ce maka kullum in ya fara bacci za a zo a yi ta taran shi to sannan an je ranar lahira za a tayar da wanda aka kashe ya je ya kamo wanda ya kashe shi ta hanyar kama gaban kanshi ya kawo shi gaban Allah ya durkusar ya ce salhada ya rab ya ubangiji na salhada fi maqatalani Allah tambaye mutumin nan me ne mashi a duniya ya kashe ni in mulki ne ka bashi in dukiya ce in mukami ne in sarai ne dai an dai jira lahira Allah ya ce to kai kaji me ya kashe shi wallahi Allah ba abin da ko mun kashe shi ne dan mu tsafi wane ya sani kaza kaza a kwarfo zulubban shi kaf a loda ma wanda ya kisa in wancan na da yan lada a kwarfe a loda ma wannan shi wannan a wurga shi wutan ya tafi ya tafi kenan shi sa Abdullah dan Abbas ya ce wanda ya rasu da jinin wani a jikin shi in ya shiga wuta har abada ba zai fita ba to da ka zunubai biyu ne an shiga wuta ba a fita a wurin shi shirka da kisan kai innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar yace to ga ayar dake cikin suratul nisa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima ya ba mala duk ai wannan bayani kace za a fita kuma ko da kalma ɗaya ka taimaka ko da kalma ɗaya ai da zan faɗa maka wani mutum ai shi malam lamiri ne mai gani har hanji aikin shi kamar yankan wuka ya tafi yaje aka yi tsafi ne ko aka kashe wani shikenan ka shiga annabi ya ce ku guji wannan shine wa katlun nafsi sannan wa aklur riba shine muhallu shaidacin riba riba halakarwa take yi na ɗaya tattalin arzikin bai dadewa na biyu mai cin riba baya cin gajiyar dukiyar dan kyan dukiya ka da natsuwa kan morewarka da dukiya ka ci da natsuwa amma da dukiyar da baka da natsuwa gara talauci talauci da ma ka san babu wani lokaci sai uku na dare ma ka tuna wai baka rufe gida ba wallahi sai uku na dare sai sai kai wani zan je asuba na turo to an shiga da kewa ba ka ma huta kawai ka sha wuya ta wani wurin ka ji daɗi ta wani wurin kenan ya ce wa akalu malil yatim da cin dukiyar maraya shi ma wannan babban zunubi ne wata walli yawma zahab da kuma guduwa da ake yaki matukar kafiran ba sun nunka bane har da dori sannan wa kadful muhsanati la ghafilatil mu'minat sai yi wa katangaggun mata kazafi yaga wata mace kamammiya yace har da wata macen kirki ne yanzu ka shirya a gaban Allah za ka yi hisabi da kartangaggun mata kuma har yanzu akwai su ya za ka yi da ita kai an wakilta ka ne ka bibi sururin mutane abin da ya bayyana kawai kai hukunci akwai hadisi ibn mas'udin annabi yake cewa ma ahadun aktsara min riba illa kana aqibatu amrihi ila qilla babu mutumin da zai nace da cin riba fati al'amarin shi ya koma talauci sai kaga tattalin arzikin shi ya karye sai ya dawo babu sai ya shiga shan wahala saboda wannan ribar gaskiya hadarin ta ba karami bane to mala abinda zai tattauna mana a wannan babi shine hanyoyi da ribar ke shigowa ba wai kuma mu ji hanyoyin kawai ba a'a mu tsorata da su yanzu hanyar da riba za ta iya shigowa ko wallahi ta ta hanyar da kinnafa zai shigo ina ma ya dauke ka ɗayan biyu ne ko ko akai kuɗi a karɓo ka ko rai ya halin shi kuma rai ya halin shi zai zo kuma an sako ka ma rai rai ran zai halin shi to amma hanyar riba kai malam cikin laifin da Allah ya riga yayi kushi da masu yi tun a filin kiyama za ga an fara nuna su dan a yi masu wan wan wan masu cin riba tun a filin kiyama la ya kumuna illa kama ya kumun ladi ya takabbatu hushaitonu min almas za ka kawai da ya tashi ya faɗi da ya tashi ya faɗi wallahi ba ma yi ba ne ga magagin kiyama wa mahun bi sukara wallahi shi na shi riba ne to mala yake cewa ya harumu nan ne ko zai fara da wani babi mai muhimmanci matsala mai muhimmanci ya harumu bai'u zahabi bil zahab abin da zamu lura da shi ana kalmar bai'u da zai yawan amfani da ita mun sabo a ce ciniki ko ita nan ba ciniki yake ne musaya musaya ma bai'u ne to ya haramta a yi musayar zinariya da zinariya walfiddatu bilfiddati da azurfa da azurfa zai fada mana hukuncin ba wai an haramta musayan nera da nera bane ina da biki yanzu kuma ina so kila zan dan gwangwaje mahalarta ko wasu baki ko yara da sallah ina son canjin nera 20 20 na ganka da rafar 20 20 2000 yace ban na 10000 kawai biyar zaka ba kar ka karamin ko sisi kaga wanda ya halatta yi to ba shi zai magana nan ba akwai magana ne ba ya haramta ayi musayar zinariya da zinariya ko musayar azurfa da azurfa wal burru bil burri ko musayar bur da bur kwayoyi ne na hatsi kamar ka ce masara da masara ko dawa da dawa wa sha'iru bi sha'iri da sha'ir da sha'ir wa tamru bi tamri da dabino da dabino wal milhu bil milhi da gishiri da gishiri illa mislan bi misli sai dai daidai wa daida kuma yadan biyane kuma hannu da hannu wayannan kaidoji guda biyu ya bude da su ne saboda har mu fita babin suna amfani gishiri akwai wani irin gishiri da ake cewa beza ko ina ga matasa duk ban san shi ba da da shi ake girki kuma ya fi lafiya beza ba wai daga haƙoshi ake ake ake zuwa fara girki da shi ba a yanzu daga haƙoshi ne aka je aka yi aiki da shi akwai matsala in ka je da daga tsaffi na yi a karkara in aka samo shi za a gan shi dunkule guda sai a samo gumaguman wuta sai a samo wani kwamin kwano haka ko wuri sai a ɗora shi sai a banka mashi wuta sami wasu yan gumagumai su kewaye shi hudu biyar goma ashirin ya kwana ci har gumaguman su kare wannan wutar da za ta kona shi ita za ta kona sinadarin da kai in ya shiga jikinka zai maka illa illa zai sama kansa ko zai sama hawan jini ko zai sama duk sai ka don an zo ya huce sai a ɗauko shi shine sai a daddaka sai a ɗan burus burus da shi haka ga yanayin kura-kura sai a kai kasuwa da an kawo wanda ba a yi wannan dafawar ba za ga yan kasuwa sun kore shi a kasuwa so da za a cutar da mai sayi to wannan da za ka siyan wanda aka gasan ko aka kona sai kuma in ka je gida sai ka daddaka shi in ya so sai ka yi gari da shi gwargwadon yadda kake so ko ya lauki ko ya baina baina a ba ka wannan na zamani mun sanya ake yi ba suna konawar ko suna gasawar daito to da a ce kai kana da beza din wani kuma na da irin namu na leda na zamani na bature ko don za ku yi musayar shi wani bai kara ma wani har gishiri da kake gani nan dangi nawa ya faɗa mana da zinariya da azurfa da bur da tam ko da sha'ir da tam biyar kenan da mil sai wasu malamai suka ce wannan jinsi shidan su kadai ne riba ke shiga ma maganar su ba ita ce maganar da jumhur suke akai ba wa'annan nau'ukan za a yi kiyasi a kansu wanda suka ɗauki waccan magana shine suke cewa babu riba a naira ina ga an san wannan tattaunawar malaman Najeriya an ta tattauna ta a shekarun baya wasu ma sun ta rubuce rubuce a kai dai eh Allah ya ji kan Yusuf al-Qardawi wanda sai dai shekara kusan shekara 100 to kusan yana cikin wanda suka yada wannan aqida ta cewa babu zakka a fulus babu riba kai a fulus amma akwai zakka fulus an ce fulus shine duk kudin da ba zinariya da azurfa ba to kuma kudi nawa ne yanzu zinariya da azurfa kila in ka cire irin dirham ko na su kuwait na su qatar na su bahrain shi ma gudun kaje takarda ce zaka gani sabanin su wayannan da suke amfani da zinariya da zinariya to duk sanda zaka yi musayar waɗannan ababen ko abinda aka yi kiyasin wasu akai to dole ku yi su da sharuɗa guda biyu masalan mislan bi mislin kuma yadan bi yadan daidai wa daida badara ta yi ina son irin masara mai kyau daga ce man kana da masara wanda kake ci amma gaskiya irin na da kyau wata mai kyau haka ni kuma sai na gwadotawa wadda bara an dan samu akaci ruwa ya kai ba taki amma gashi nan dai ta yi gidan ƙauye ga ta nan dai ba kyan gani sai na kawo maka sai dai ciya ɗaya ta ciya ɗaya ta ka ba da maka karamu saboda masara da masara ci ba a ƙari duk abin da yake a jinsi ɗaya kar mu ƙara in muka yi ƙari to shine za a iya shiga matsala kwarai da gaske sai ina ne wa fi ilhaqi ghayriha biha khilafun wajen riskar da wani waɗannan akwai sabani amma magana tafi inganci shine ana riskar da waninsu da su kenan ana kiyasin waɗannan da waninsu a kai ka misali zinariya da azurfa suna wakiltar kuɗi to duk sadda za a yi canji ko musaya ba a ƙarawa to yanzu mene hukuncin masu zuwa sai tsaftun kuɗin nan kila wannan za a ce to me za su yi da su kada ya zo ya ce ka kawo naira hamsin tsohon naira hamsin ɗinka ya siya naira ashirin sai a ce me zai da ita me zai da ita ko ku yi musayar sabbin kuɗi da tsaffi shi mai tsohon ya ƙara wa mai saba bayan da tsohuwar naira dubu da sabuwar naira dubu duka kaya iri ɗaya za su siya kaya iri ɗaya za su siya wa alaikum assalam na suna siyan kuɗin ne to to to sai mu ce waye mai saye waye mai sayarwa shi shi ya zo da robobi ko sai kuma kana da tsaffin kuɗi sai ka siyar mashi da tsaffin kuɗinka ya baka roba ko ko shi ne ya siyar maka da roba ka bai tsaffin kuɗinka wani ya kai mai roba oke shi ne ya siyar maka da to amma ba a gatin da ya ga sun tsufa zai ɗanyi juya kai da yake so ya siye ɗin misali robar ba ta fi ɗari biyar ba ya ce ka kawo tsaffin dubu biyunka a baka su ɗin ma dai za a yi cewa zai iya halarta amma ya zamana menene abin da ke cikin aikin ƙila kuɗin da zai siya shi kuma zuwa zai yi ya ɗauko wannan ko sai ya ɗauko wannan ya jona ƙila ya tada ɗaya to dokar ƙasa ta yadda bata yadda ba ko tunda nerar mutunta ta yake to aikin shi bai halarta ba saboda wayancan dokoki ne na alkawaninu alijtima'iyya ne dokoki ne na zaman tare ba ne kama kawo aya ba ko wani hadisi a mu ne muka haɗu a tafi akan tsari kaza saboda zamantakewar ba ta yi kyau dokar musulunci kawai ta yadda dokar musulunci ta yadda su da ka za a iya tantancewa ga menene manufar amma dai bayan ma saye da sayarwa da suke yi za a ga sukan koya wa yara su ɗibo tsaffin kuɗin iyaye su zo a ɗan ba su bulumbulin na Eh. eh wannan kamar ju'uli ne tunda kila sai da suka gama ba za ta samu ba ko ko tana wahala kamar ju'uli ne dai idan baka samu ba ka da wannan kudin mutum zai iya nemo su sun san da za su kai su fita kila su ba siyarwa za su yi ba wani abu za a yi na tarihi za a kai irin gidajen tarihi wannan ba zai zai zai iya halatta وفي الحاق غيرها بها خلاف a cikin riskar da waninsu akwai sabani shine muke cewa malamai suke cewa abinda yake mai inganci ana riskar da waninsu da su din su da babu laifi idan aka yi kiyasin naira akan fidda ko dinar yana yanzu wani in za ku yi musayar naira da naira wani ba zai kara ma wani ba matukar jinsin su daya in za ku yi musayar dala dola da dola wani ba zai kara ma wani ba riyal da riyal ko dinar da dinar duka wani ba zai kara ma wani ba saboda kimar su iri ɗaya ce tsufan su na jiki ba shine kimar ba yanzu me kimar naira duk wannan hasken da kaga tana yi duk wannan misali naira dubu ɗayan mu ba hoton mutum biyu ba ne ba wannan hoton mutum biyun suka ba ta daraja ba ba wannan tutar najeriya ta ba ta daraja ba me ba ta daraja ittifaƙin da aka yi a ta zama dubu shi ba ta daraja su aka shaikun ne ma'anau ya ba ta daraja ranar da ba shi ko sabuwa ce ba ta da amfani to in ko da wannan yarjejeniyar to ko tsohuwa ce tana da daraja da aka ba ta da bambanci da sabuwa ba ta da bambanci da sabuwa to sai yake cewa fa in ikhtalafatil ajnasu idan jinsuna suka saba jazat tafadulu idan kana yadan biyadin to ya halatta a samu fifiko idan dai ya zama hannu da hannu ka zo da tilin naira wani ya zo da tilin dola kana da naira miliyan ɗaya da rabi yana da dala dubu kai za ka tafi turai shi kuma ya dawo najeriya kuka haɗe a airport sai ka ba shi miliyan ɗaya da rabinka sai ba ka dala dubu wannan ya halarta kako tsakanin dubu da miliyan da rabi tazarar da yawa ka in ma irin kudin zimbabwe ne ma ai da shi dai ka dauki shatan wani jirgin ko ko da yanzu ba laifi kudin sun dan fara sun dan fara samun dagawa duk da su ma aukin ba wai na tili bane sai ga falle dai irin dubun mu an ce naira biliyan goma kana da biliyan goma in ka je sayan biredi ya ce ina inda suna cikin wanda farashin sa yake mugun tashi da safe jiya da dare ka sai biredi biliyan takwas an gama asuba ka je shago ya ce maka yi biliyan goma ya tashi cikin dare ka koma gida ka ɗauko ciko ce ya kafin ka dawo ya tashi biliyan sha biyu ka canza shago ka tafi ce ya ce maka biliyan sha hudu ne ya yi ka yi tsaki ka gangara mu bankan titi ce biliyan sha takwas ne ka dawo nan da farko ta da ka tafi farashin ya canza biliyan sha tara ne suna ciwon da farashin su bai da kai to da haka idan aka samu bambanci na jinsi babu laifi kawai sai wani ya zo da ciyan masara wai zai ce ku yi misali Allah ka bashi ciyar shinkafa zai baki zai ta kara maka Allah ka karo masara tiya uku masara tiya ɗaya shinkafa ya halatta ba bi u kai fashi amma da sharaɗin ya dambe ya dole ku yi hannu da hannu hannun kuturo na makawo in dai kun yi wannan yayi in dai kun yi wannan yayi inda kawai aka yi sassauci suka ce shi ne a ruwa an yi mana sassauci a ruwa za ka yi wanki kana da jarka ɗaya ta ruwan sama sai ka shelanta wa mutanen gida wa zai ban jarka goma ta ruwan burtsatse in ba shi wannan jarka ɗaya ya halarta amma shi kaɗai aka cire kaga ai ruwa da ruwa ko amma wannan daɗin akwai adabun furat da milhun ujaj milhun ujaj din yace to a bayar da yawa sai ka je kai ta wanki kai a lokacin shi kake da bukata da haka fa idza fa in ikhtalafat al ajnasu idan jinsi ya sha bamban jazat tafadulu ya halatta a samu fifiko idan kana yadan biyadin in dai hannu da hannu ne wannan ya tabbata cikin hadisin Ubada ibn Samit dake cikin Sahih al-Bukhari annabi ya ce az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wat-tamru bit-tamri wash-sha'iru bish-sha'iri wal-milhu bil-milhi mislan bi mislin sawa'un bi sawa'in yadan bi yadin annabi ya ce fa in zaktalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa shi'tum idza kana yadan bi yadin in dai an samu bambancin jinsi ku je ku canza duk yadda kuka ga dama su da aka ta'amuli da ake na canjin kudin kasashe babu laifi ya halatta hanya ce ta kasuwanci da ta halatta zaka iya yi sai dai kawai a kiyaye ayyadan biyadin a kiyaye ha'inci a kiyaye kaza a kiyaye kaza yan kaidojin da aka sa a babu sar babin bayar da bashi wala yajuzu bai'ul jinsi bi jinsihi ma'a adami al-ilmi bit tasawi baya halatta ayi musayar jinsi da dan jinsin shi a lokacin tare da rashin sanin daidaitan da ke tsakani jinsi jinsin su daya suka ce karɓar tiyar shinkafan nan ka ba ni abin da ya sauwaka na shinkafa a tun da shinkafa da shinkafa ce daidai wa daida za yi to ba a so ku tashi ba a tantance menene tasawi din ba kenan zan ba zan ai zan baka ban wani abu na masara zan aiko maka da abin da ya sauwaka na masara jinsi da jinsi ne ba ai ku da tiya ko mudu ko muhu ko tan dole sai an tantance Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya sanya wannan kaida ko ba dama mutum ya kauce mata saboda mutum in ya kauce dai aukawa riba yace wa in sahibahu ghayru ko da wani shi ya abokance shi ko ya zama tare da shi wannan wata mas'ala ce da ta faru a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko yanzu ma za ta iya tasowa idan za ku yi musayar jinsi da jinsi zai iya yiwuwa wani abu mai wani ƙarin daraja ya makale wa naka jinsin wanda babu shi a wancan jinsin to shi ma a lissafa shi shi ma a yi lissafi da shi misali yanzu inda ka noma shinkafarka akwai wasu sinadarai masu daraja zai iya yiwa a same su ko inda ka yi taɗi shikenan sai kuka yi musayar buhun shinkafa da buhun shinkafa kai taka ka taɗi a wani wuri da yake da wasu sinadarai masu daraja ko wasu tsirrai masu daraja waɗanda za a iya abin nan cin gajiyarsu shi kuma tashi ya fyaɗe ta inda babu waɗannan sinadara to yanzu ya za sai kuka canza da ya je gida ya kwance buhun shinkafarka da kuka yi musaya sai ga aka tsanci wani dutse mai daraja shi ma zai kusa kuɗin wajen tiya goma ko tiya ashirin aka yi waye aka yi waye wannan abin da ya biyo rebebin kayan da kuka yi musaya ba naka ba ne shine ke cewa wa in sahibahu ghayru yace wala yabi wala bai'ur raqabi bima kana yabisa ko kuma daga cikin abinda baya halatta wanda riba na iya ta shiga baya halatta ayi musayar danye da busashi baya halatta ayi musayar danye da busashi gari yayi maka gari masararka ta isa gashi ka je kewaya sai ka ballo goyo 20 da ka zo sai ka cimma wani sarkin noma sai ka mika mashi goyo 20 ne sai shiga ka fito man da tiya biyu baya halatta dan taka har yanzu bata gama zama masara ba ko bata bushe ba zai zo ya maganar illa al'araya wannan kuma matsala ce wadda da aslan bata halassan ba amma sai aka sassauta wa musulmi saboda su samu abinci illa li ahli al'araya sai dai waɗanda za su yi araya asalan wannan abin da aka hana a yi musayar ɗanye da busasshe to shine sahabbai sai suka rika takura saboda rayuwa ta talauci da kuncin rayuwa su sun dogara da dabino ne galiban so biyu yake yi dabino misali ba zai zo ba sai ƙarshen watan gobe kai kuma abincinka da iyalanka ya ƙare amma fa dabino ya riga ya zabga yaya amma bai isa a sauke shi ba to sai annabi ya ce to ko an maku sauki za ku iya araya amma duk arayar da za ka yi kar ta wuce ausiki biyar saboda lalura ce ba kasuwanci ba kenan kar ta wuce wancan adadi na nisabi to yanzu ya daya araya shine gila ko na alhaji shi yana nan dabino a tari guda yana da buhuna ɗaruruwa a daki sai ka je ka same shi da ce to alhaji abinci na wallahi ya kare mu je gona a samu dabinai waɗanda ake ga za su iya buhu goma sai ban maka tushen sai mu dawo gida sai ka ban busasshen dabino buhu goma duk da buhu goma ya wuce a wuce biyar ko kawai mu ce buhu biyu saboda ya ɗan ƙarisawa kawai za ka yi zuwa ga naka na kanka to in an tashi ba kai da shi za ku ba ana so a samu ƙwararru su ne wanda suka iya alharsh su ne za su je suka kalli bishiyar dabino da gwargwadon 'ya'yan da ta yi gurgudan kyan da kai ida da gurgudan kwarewa da suke da shi na irin wannan dabinan yana da auki sai ce to da wannan tushen dabinan tuwa sun dabinan nan guda hudu to za su iya buhu biyu na dabino sai ce to alhaji ka rike wa'annan idan sun yi a ƙarshen watan gobe ka zo ka sauke su amma yanzu mu je gida ka ban busasshe buhu biyu yanzu busasshen da zai baka shine wancan danyen a jikin bishiya amma tunda lalura ce madadin a kawo shi wannan gidan bai'ur raqabi bil yabisi sai kai istisna'in shi kai shi gidan araya shi za ga malamai a littafin fiqh suna kulla babu la'araya na daidai lalura ke sa yi ba a madan kasuwa in siyarwa zai ba a mashi sannan shi wanda za a yi mawa lallai kada a wuce ausuki biyar dan ya wuce ausuki biyar ya tashi daga taimako da kawo dauki ya koma kuma hada-hada ta kasuwanci wanda shine sharar musuluncin kuma ta hana tunda sassauci ne aka yi ma wasu nau'i na mutane sai a kyale su da kenan wayancan nau'uka na ciniki da ya fada idan aka yi su to ta'amuli ne na riba wanda zai ja mutum wadancan narko da alƙawura na azaba da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi ga waɗanda suka ci wannan riba ina ga sai mu dakata anan ko sai mu tashi ina ne wala bai ullahami bil hayawan ko ba yawa ne to bari mu karishe wala bai ullahami bil hayawan baya halasta ayi musayar nama da dabba an gane ko sai ka zo da da akuyarka kana da wani sha'ani ne gobe gobe daura aure baka sai nama ba kuma yanzu ake girka abincin sai ka jawo wata akuyar ka ko ragon ka sai ka zo gun sarkin fawa ko wani mahauci shi da Allah bancin ya saniyan nan ka rike akuyan nan baya halarsa naga tambaye ka tsakaninka ga Allah ita akuyar za ta yi cinyar saniyar ya to ba sai an gwada ba sai ku ce to a tsaya a gwada yanzu sai dai a yi cinikin akuyarka ai mahauci zai iya sayi in ko gama cinikin akuyarka ka take kuɗinka sai kuma ya cinikin cinya ta ka dubu hamsin cinya dubu saba'in sai ka cika shirin ka ɗauka ba ya sassaƙe sassaƙe wannan baya halarta dai a yi musayar nama da akuya amma ya halarta a yi sunya ka zo ka ce mahauci na siyar maka da akuyan nan banda kai da kafafuwa ya halasta ko banda kayan ciki amma kuma dole ka faɗi abin da banda shi karka ce mishi sai akuyan nan banda wani abu a jikinta ha ba malin to shi ma ba rashin wai baya kaya sai kun gama ciniki ya tauke kuɗi ga ce to banda kafafuwan baya a to a faɗi abin da aka togacce amma wannan dama kamar mu nan ba a cika yi ba ko musayar akuya da nama ko musayar nama da da wata dabba ba ba ba ba ai wa yajuzu bay'ul hayawani bisnatayn ya halatta ayi musayar dabba ɗaya da guda biyu au aksara ko fiye min jinsihi daga jinsin shi wannan ya halatta ya halatta kana da katar rago yanzu in baka awaki uku ka ba rawa ya halatta ko in baka awaki biyu ko tumaki biyu kana da saniya in baka awaki biyar sai ya halasta ko da kina ce min jinsi kuma yan jinsi daya in baka tumaki uku ka ba rago daya ya halarta duk da cewa jinsi daya ne amma wani abu na fifiko zai iya fitowa fili kuma za a iya gane inda aka nufa wala yajuzu bai'ul 'inati baya halatta ayi cinikin 'ina kan mun tabo bayani shi a baya ko wannan cinikin 'inan kan ma'aikatan gwamnati sun fi sadda wata yayi nisa ko sadda dai hamki ya dubi ludayi ko galiban da gaskiya yana da nau'uka da yawa amma wanda ya fitowa fili shine kamar misali yanzu kana son kuɗi amma ba wanda zai baka bashin kuɗi ko sai ka tafi wani mai provision na anguwar sai mutumi na mutumi na ya kai ya ce taliyan nan nake son bashi sai a kawo maka taliya uku makaroni uku da mudin siga sai a buga lissafi sai a ce dubu sha biyar an zuba a leda sai ka ce tsaya ciro su sai mai shago ya ciro su yanzu ya baka bashin da taliya da makaroni da shuga na sha biyar sai ka ce saya sai ya saye su dubu sha biyu sai ya kirga dubu sha biyu ya baka sai ya mayar da su kan kanta yina kuka yi wannan ba wani ciniki kawai Allah kuke so ku yi mawayau ya gano ku kawai yanzu ka bashi bashin naira dubu sha biyu zai biya ku sha biyar shi na nabi ce iza ta bayatun bil'ina in dai kuna wannan cinikin kun dosa haɗuwa da wulakancin kafirai kenan kafiri a garin ka ya lakace ka ka je garin shi kana tsoron kai sallah ya zo garin ka ya rika tsorata ka game da sallah to kai wani irin musulmi ne kenan ka je garin shi ba dama ka kira sallah kuma ya zo garin ka ya fitishin a kan kawai ka dame shi da kiran sallah in ba ina ba zai kawo haka sai ya zama kawai ga munan yawan kunu ba gaya kenan to wannan cinikin baya halatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haramta mana shi idza tabaya'tum bil'inati وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم Allah ba zai cire muku wannan kaskanci da wulakanci ba har sai ranar da kuka koma zuwa ga addinin daga shine na karshe ko to wannan shine babi da ya tattauna akan matsaloli na na riba Allah madaukin suke sa na wa alaikum salam eh eh
amma ba da shi ana mutum da ke da ba
shi ma yana ciki a wannan hila ce irin wayannan kungiyoyin su ne za ga sai ka ga kawai sai ka ga an to kungiyar ma'aikata za ta ba da mashina eh ko duk mai son kawai je gun sakatare ko ko investment abin nan manager in ka dai duk karɓi form ka cike wani irin mashin kake so jincen kake so waye duk ka cike ta ce to an gama cike form sai kawai a maku check gobe za a bayar da mashina a sakatariya kai in ka bulla kamata ka hango mashina birjik sai ka hango sai dai na ciyaman kawai ko da ke ciyaman na da mota ku eh ciyaman ya zo a mota in ka zo sai a ce maka to shi mashin din babu shi a ƙasa tunda dama ko an baka sayarwa za ka yi to shine yanzu miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas za mu baka shiranci wata sha takwas shine shine abinda za ka biya miliyan ɗaya dubu sha takwas to amma an sayar maka da mashin ɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ka fada ɗari uku ko sai a miƙo maka miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ko da ɗari biyar sai ka sa hannu wannan aibin riba ne ainun riba ne da ka wannan ya shiga cikin riba amma aslan da za a yi tsarin a ba ma'aikatan bashi a ɗan ƙara wani abu su rika biya a hankali shine cinikin da nan gaba za mu tattauna suna ce mashi ciniki ne na tawarruk wasu malaman suna ga ya halasta Muhammad Salih ibn al-Utsaimin yace lura da lalura kaman ila zo Najeriya ko su ma'aikatan su na can ba su da wannan lalurar ba su da wannan lalurar ina ko satin da ya wuce muna magana da wanda ke aiki a irin Saudiya ne yake cewa ai a can irin su Saudiya haka duk kashe kuɗin ka zai wuya ka kashe rabin salarin ka kuma wani watan zai zagayo to a Najeriya ila an kusa wurin amma ina ina yace ko ko kisan gilla zaka irin na suturji sai ka kai wani wata ne kai ta kashewa ta gaba ta baya to babu laifi irin wannan sai a ce to bari a baka bashin sai ka rika biya a hankali ka rika biya a hankali ka rika biya a hankali ka rika biya a hankali to za mu tattauna shi a nan gaba amma irin wannan na ma'aikatanmu da ake za ga ba kayan a ciyar maka da wani abu shine a takarda amma ba shi aka sayar maka ba kudin aka baka wannan aibin riba ma ba ma wani tawili da zasu su kubuta Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik